بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu a wannan rana ta ainihin lahadi 25 ga watan sha'ban shekara ta 1441 wanda ya daidai da sha tara ga watan hudu miladiya haihuwar annabi isa dan maryam alaihi salam shekara ta 2020 za mu ci gaba da karatu wato darasi na takwas a cikin wanda littafi mai albarka mai suna ta'alimul muta'allim barikat ta'allumi wato karantar da ɗalibi mai karatu hanyar da ake koyon karatu ce ta'alim shine koyarwa almuta'allim shine ɗalibi mai neman karatu tariq kuma shine hanya at-ta'allum shine koyon karatu wanda babban malami da ake kira al-imam burhanul islam az-zarnuji al-hanafi rahimahullahu ta'ala da ya rubuta domin ya yi bayani akan abin da ya shafi shawarwari ga ɗalibai masu tasowa game da fagen ilimi na karatu karantar da su hanyar da ya kamata su bi domin su samu cin nasara game da neman iliminsu da kuma bayani akan kimanta ilimi shi karan kansa da kimanta littafin karatu da kimanta malamai da ake karatu a wurinsu ko kuma waɗanda ma ba karatu kake yi wurinsu ba amma Allah ya ba su ilimi to wajibi ne ka girmama su shi yasa ya ce kamar yadda muka fara darasi a cikin wannan fasili mai albarka fasulun fi ta'azimil ilmi wa ahli fasili ne da malam ya kulla don yayi bayani akan abin da ya shafi girmama ilimi da kuma ma'abuta ilimi ma'abuta ilimi a nan ba wai dole sai wanda ya koya ma karatu ba illa shi dole girmamawarsa da kulawarsa tafi girma amma duk wani wanda yake ma'abuci ilimi ne ko da kafi shi karatu to wajibi ne ka girmama shi saboda ilimin da Allah ta'ala ya ba shi za mu tashi shafi na goma sha tara malam ya yi bayani akan abin da ya shafi girmama ilimi karan kansa ya yi bayani akan girmama malami ko ba haka ba to in zai yi bayani akan girmama littafin da kake karatu a cikinsa don girmama ilimi bai tabbata dole sai girmama waɗanga abubuwa sun haɗu girmama malamin da ake karatu wurinsa da kuma girmama littafin da ake ɗauka karatu a cikinsa ya ce wa min ta'azimin mu'allimi yana daga cikin girmama malami ta azimul kitabi kai ɗalibi ka girmama littafin da kake karatu a cikinsa karka wulaƙanta shi karka bari ya yi datti karka bari ya nannaɗe ya wulaƙanta wanda zai nuna alamar kamar baka damu da littafin ba fayambagi ya kamata li talibul ilmi ga dalibi mai neman ilimi Allah ya akhuza alkitaba illa bi tahara kar ya riki kowane irin littafi sai tare da alwala wannan musahabbi ne ba dole sai qur'ani kadai ba duk wani littafi wanda ke da alaƙa da addini to ya kamata ɗalibin ilimi kada ya ɗauki wannan littafi face sai yana da al-tahara ita ce arwala wannan musahabbi ne ba wajibi ba ne yana daga cikin abin da zai nuna cewa lallai ka ɗauki abin da muhimmanci wahukiya an hakaito labari an shaikhi daga babban malami shamsul a'imma rana na shugabanni al-hulawani ane masa laƙabi da alhulawani wanda abatunsa ya gabata abin da ya faru tsakaninsa da ɗalibinsa abubakar azzarlaji wanda mun karanta a wancan darasi da ya gabata to duk da mun karanta cewa alhulawani a nisba ce zuwa ga sana'a ta alewa to duk da na ga wasu shurra wasu daga cikin magabata da suka yi sharhi ga littafin sun nuna cewa cewa alhalawani wannan jingina shi game da sana'a lewa wannan yana da rauni an gani yauwa domin sun ce asalin kalmat da garin hulwani ne shi kuma alhulwani akan karanta shi bidan milha ba da wa ha'un fataha ba sai zan nisba ne ga garin hulwan an gani zai zamo alhulawaniyu shi ne daidai ba alhalawaniyu ba iya zan alhalawaniyu bi fatihil ha to sannan da zai iya ɗaukar nisba ga sana'ar alewa to wanda kuma tarihi ya nuna babu wata sana'a da aka taɓa ganin ko ruwaitowa ya yi wadda take da alaƙa da alewa an fahimta to sai a gyaggyara da wancan na farkon shafi na goma sha takwas da ma ainihin wannan feji duka ya rubuta alhalawani to alhulawani yake shine daidai bidan milha wato nisba ga garin hulwan to wannan shine gyaran da ya kamata a riskar da shi akan wancan darasi da muka yi na bakwai rahmatullahi alaihi ta'ala Allah shi masa rahama maɗaukakin sarki annahu qala shi wannan malamin alhulawani yake cewa inna ma niltu hadhal ilma bita'zim wasu ke ta yi mai maganganu wai me yasa ka samu girma haka kowa na girmama ka yace ai da samu wannan girmamawa ne saboda ina girmama ilimi girmama ilimin da nake yi shi yasa ni kuma Allah ya saka min da wannan sakamako sai da samu ɗaukaka da girmamawa daga sauran mutane ya ce domin daga cikin alamomin da ka nuna ina girmama ilimi fa'in ni domin ni ma a hastul kagada ban taɓa riƙon takarda da aka rubuta wani rubutu na addini ba shine alkagada to ban taɓa riƙa wata takarda ba da suna in buɗe littafi ko kuma a takarda wadda aka rubuta wani abu a ciki illa bi tahara sai da alwala sai na tabbatar da na yi alwala sannan zan ɗauki takarda kaga min babu aula a ce littafi takarda ma ba zai iya ɗauka ba sai ya yi alwala to kaga wanda yana nuna mubalagarsa da kai matuƙa game da girmama ilimi والشيخ الإمام شمس الأئمة السرخسي رحمه الله تعالى تهكا أكون ببما لم يدأكي كرا شمس الأئمة شمارا ناجي معنى جاغورا نشوى غبني shine ma'anar rana kamar yadda rana take jagoranta duk wani abu da ke buƙatar haske to haka shi ma yake jagorantar manya-manya daga cikin malamai saboda zaman salimami ana koyi da shi kuma Allah ta'ala ya tara masa ilimi ana kiransa as-sarkhasi ya yi rubuce-rubuce da dama a cikin fiqhun al-hanafiya eh domin shi mai wannan littafi Burhanuddin Az-Zabluji dan hanafiya ne ba dan malikiya bane yana dangantuwa ne ga mazhaba ta Abu Hanifa to shi yasa galibin malaman da yake kawo duka yan Hanafiya ne mazhabar al-Hanafiya ne yake cewa shi wannan malami kana mabutuna wata rana ya kasance ba da lafiya cikin sana ciwo shine mabutuna yana mai ciwon ciki wa kana yukarriru to a wannan hali ya kasance yana maimaita karatun fi lailatin a cikin dare guda fatawadda fi tilkan laila to yayi arwalla a wannan daren saba asharata marratan sai da ya arwalla sau goma sha bakwai li'annahu kana la yukarriru illa bi tahara domin baya maimaita karatu sai akan mi sai akan tsalki saboda haka in ya karanta kaza yana son yayi rubishin yayi muraja to sai ya sake koma yayi arwalla sannan ya dawo ya sake maimaitawa tare da kuma gashi da rashin lafiya na ciwon ciki amma wannan bai hana mai jaddada arwallan da yake yi ba ya ce wa haza la'anna ilma domin wannan saboda shi ilimi nurun haske ne wal wudu'u nurun ita ma alwala haske ce fa yazdadu nuru ilmi bihi kaga sai hasken ilimi ya karu a dalilin hasken arwalla wa min at-ta'zim al-wajib yana daga cikin girmama ilimi wadda take wajibi Allah ya mudda rijilahu ilal kitabi kada ɗalibi shi miƙe ƙafatai zuwa ga littafi in an aji littafi to kada ɗalibi shi miƙe ƙafatai ƙafatai na fuskanta wannan littafin waya da'u kutubar tafsiri in kuma zai yi aranjin ɗin littattafai ya ɗora wani sama wani to ya ɗora littattafan tafsiri fauqa sa'iril kutubi saman sauran littattafai saboda tafsiri kaga yana da alaka da alkur'ani to idan kana da littattafai wannan littattafan tafsiri ne wannan littattafan hadisi ne wannan littattafan fikihu ne to ya zan littattafan tafsiri su ne sama eh kowane littafi yana ƙasa da su wanda shi ne ladabi wala yad'u ala alkitabi shay'an akhara kuma yana daga cikin ladabi kada ɗalibi ya ɗora wani abu saman littafi ko menene in dai wannan abin ba littafi ba ne ko da hula ce ka ɗauko ka aza saman littafi kar ɗalibi shi haka ko da handset ce waya mutum ɗalibi ya ɗauko ya ɗora saman littafi ka shi haka in ya yi haka babu girmama ilimi wadda da cikin dalilan da ke sa ilimin ɗalibi ya kasa samun albarka sai zan kara karatu amma kuma ilimin baya albarka saboda baka ɗauki ilimin da muhimmanci ba wa kana ustazuna malaminmu ya kasance shekul islam tsohon musulunci burhanuddin hujja addini rahimahullahu ta'ala Allah shi masa rahama ya haki yana hakaito hikaya an shaikhin daga wani malami minal mashayikh daga cikin shehunai manya-manyan malamai an na faƙihan lallai wani babban masanin fikihu kana waba al-mahbarata ya aza tukunyar tawada ya tukunyar nan da ake ainihin hada tawada sai a saka tawada din a ciki to shine sai ya ɗauko wannan tukunyar tawada din ko wannan kwalba ta tawada sai ya ɗora ta alal kitabi akan littafi shi wannan faƙihi din faƙala lahu bil farisiyya sai ainihin shi wancan malamin da ya ambata da ya kira shi da cewa shekul islam burhanuddin rahimahullah sai ga malamin nan ga abin da ya ɗauko tukunyar tawada ya ɗora saman littafi sai ga ya mai da farisiya harshen faransanci bar na yabi ya ce da shi bar na yabi mana ba za ka samu amfanin iliminka ba don mi ƙawalakanta ilimi ba za ka samu amfanuwa da ilimin da kake koyo ba ko kuma ilimin da ka karanta to shi ne ma'ana bar na yabi wa kana ustazuna alqadi ba ustazana ba ustazuna wa kana ustazuna saboda ismu kana ne mansubun babban malamin mu ya kasance alqadi al-imamu wanda yake jagora gashi alkali gashi jagora al'ajallu mai daraja fakharul islami shine alfaharin musulunci al-ma'rufu wanda an san shi bi qadi khana ya shahara da wannan suna qadi khana ma'ana alƙalin garin khan khan wani gari ne daga cikin ƙasashen indiya rahimahullahu ta'ala Allah shi masa rahama ya kulu yana cewa illam yurid bi zalika listighfafa shi wanda ya dora wani abu saman littafi in bai yi haka don wulaƙanta littafin ba to fala ba asabihi wasu malamai sun ce babu laifi in dai abin ba najasa bane ko kuma ba kazanta bane abu ne mai tsafta mai tsarki sai dai shi bai da alaka da karatu shi wannan abin sai mutum ya dora shi saman littafi to in mutum ba yana nufin wulakanta littafin ba wasu malamai sun ce babu laifi amma wal aula abin da ya fi cancanta an ya taharraza an ya nisance shi wannan shi ya fi domin aikata hakan khilaful aula ne eh khilaful aula malamai suke kiransa wa min at-ta'zim al-wajib yana daga cikin girmamawa ta wajibi an yujawwida kitabatal kitabatal kitabi an yujawwida dalibi in zai yi rubutu ya kyautata kitabatal kitabi rubutun littafin da yake rubutawa saboda wancan lokaci babu alatu taswir babu injin na photocopy babu tamfureta komi babu duk abin da kake so to za ka ɗauki alkalami ne ka yi kwafi za ka yi abin da ake kira an nasku awin naƙal shi ne za ka nemi aron littafi ko hayar littafi ko ka shiga labirari ka je da takardunka ka kwashe littafi tun daga harko har ƙarshe ka yi kwafi to yana da kyau in za ka rubuta littafi ka yi rubutu mai kyau kar ka yi rubutu gashi nan kaca-kaca babu kyawun gani domin yin rubutu mai kyau alama ce wadda ke nuna cewa ka darajanta abu ko ba haka ba wala yuqar mita haka kada ɗalibi shi rubutu ɗan ƙanana ƙanana mutum ya zo yana rubutu sirri wanda sai ka yi haka ma sannan ka gami na na rubuta eh to ba a rubutu ƙanana-ƙananan lambobi ko harfa ya samu alƙalami wanda yake mai ɗan ƙaramin kai to wannan dukan yana daga cikin rashin girmama ilimi a in za ka yi rubutu ka yi rubutu mai girma daidai wa daida yadda kowa ya duba wanda adda lafiya ido zai ga abin da ka rubuta to ita ake kira alkitabatul muqarmata eh shine alkitabatul raqiqa rubutu sirri ‘yan ƙanana-ƙanana sannan waye turkal hashiyata in ya zo rubutu shi wanda zai yi kwafin littafi tunda mun ce da kwafi ake yi annasku ake yi to in ya zo sai shi bar hashiya can ƙasa abinda ake kira hashiya shine ɗalibi in ya zo da takarda ya rubuta ya zo kamar rabi ko ya raba ta kashi uku sai ya yi rubutu kashi biyu cikin uku sai ya bar kashi guda ya bar shi matsayin farigan babu komai a kansa wannan shi ake kira hashiya sai shi bar wannan fili da can ƙasa amfanin shi ta yi in ya zo muraja'a ya zo abinda ake kira almuqabala ba'anan naskhi ya ga akwai wasu 'yan kurakurai ko ɗan wani ta'aliki ko wani ƙarin bayani da yake son yayi to shine sai ya jidda lamba ƙasa sai ya yi bayanin da yake son yayi wannan shi ake kira shi amma in ya riga ya cika fefan gaba ɗai to yanzu in ya dawo ko yana son yi wani taliki babu hili saboda wannan yana koya maka rubutu ne duk sanda za ka yi rubutun littafi to akwai buƙatar bara hashiya domin yana yiwa in ka dawo sai ka ga akwai gyare-gyare ko kuma akwai ta'alikin da ya kamata ka yi ina fatar an gane to haka magabata suke shi sa za ka ga suna kwafin littafi sannan suna azana su ta aliki alimamu su yi da yawa ya yi haka a shekul albani rahimahullah shi ma ya yi haka a cikin almaktabatun zahiriya zai zo yana kwafin littafi sannan kuma yana ainihin gyare-gyare yana ainihin zuba wasu fa'idodi a hashiya na fatar an gane ko da zai gama kwafin littafin shikenan sai ya zan littafin ya hito can sama shine asalin littafin ƙasa kuma shine hashiya ta'aliki na shi malamin sai kaga an buga littafin sai kaga an ce maka wannan littafi wanda ya rubuta shi kaza kaza kaza kaza kaza kaza an gane sai kaga an rubuta maka wa allaqahu ash-shaykhu kaza kaza kaza kaza kaza shaykhu wani ya masa ta'aliki shaykhu wani ya masa tahqiqi to wannan shine amfanin sa eh illa inda darurati sai dai akwai lalura ta yadda takardu ba su da yawa to kaga wannan tunda akwai talaucin takardu musamman irin wancan lokaci to wannan akwai lalura to wannan babu komi don baka bar hashiya ba wasu suna yin ta gefe sai su yi layi sai su yi almurabba zai ambata nan gaba in yayi a tarbe ya yi shi ɗango guda hudu sai ya dinga ta'aliki a nan gefe-gefen takarda wasu haka suke idan ba su samu sun yi ƙasa ba amma yansa ƙasa shi ne fi cancanta kamar yadda mai jawahirul ikilili ya yi da ya zo ya ɗoki muktasaru na shehu halil an gani yauwa sai ya bar matani a tsakiya in ya zo ya rubuta matani kamar haka tsakiya sai ya ja layi in ya ja layi haka nan sama sai ya rubuta 'yan ta'alikat nan ƙasa ya rubuta 'yan ta'alikat nan ƙasa nan gefe ya rubuta nan gefe ya rubuta sai ya same suna jawahirul ikilili shi ake kira lawali da sani to suna yin wannan amma dai yin shi ƙasa to shi ne ya fi cancanta ورأى أبو حنيفة رحمه الله تعالى كاتبا الإمام أبو حنيفة وترانا يا غواني من ربوتو يقرمط في الكتاب أنا ين ربوتو سرير سرير دان ين قنانا قنانا sai abu hanifa faƙali sai ce da shi lima tuƙarmitu haɓaka me yasa kake karanta rubutunka kana yin shi 'yan ƙanana-ƙanana sai ce da shi in ishta tandamu in ka yi doguwar rayuwa to za ka yi da na sani don za ka ɗauki littafin kana son ka karanta idanunka sun yi rauni ba ka iya ganin rubutun wa'in mutta tushtam in kuma kan mutu to ‘yan baya in suka zo suka ɗauka sai su zage ka ce ka wannan bai iya rubutu je da ya rubutu nan ma ba a ma gane abin da ya rubuta ba eh kamar da ana karatu ka rubuta wa malami tambaya sai ka dace to wannan ba gane takardar ta ba ba gane takardar shi ba eh a karanta ta gaba to kaga ai zagi ne aibantawa ne yani in shikhta in ka tsuha wa da'fa basaruka ganin ka yayi rauni da dimta zaka yi nadama ala zalika akan karanta rubutunka da kai baka yi shi manya manya manya ba baka yi shi da manyan bakake ba وحكي عن حكيت عن الشيخ الإمامي دقا الشيخ الإمام جابورة مجد الديني wanda yake girman addini a sarjaki an yi masa lakabi da a sarjaki annahu qala ya kasance yana faɗa ma karmatana illa nadimna ba mu taɓa yin rubutu ƙanana ƙanana ba face daga baya sai da mun kai da na sani lokacin da muna matasa in muna rubutu sai mu zo mu dinga yin ƙanana ƙanana daga baya da muka girma sai muka yi ta nadama muka yi ta da na sai wa man takhabina illa nadimna haka ba mu zo mun gaggame rubutun mu ba daga baya sai da muka yi nadama ba a so in ka zo rubutu ka gaggame shi babu dan tafsili haka a in ka zo ka rubuta layi guda to ana son ka dan ba da gag kaɗan ba da tazara an gane ka ba da masafa tsakanin layin farko da layi na biyu haka layi na uku haka layi na hudu zuwa ƙarshe kar ka zo ka cakuɗe sai ɗara ɗin farko ta shiga cikin ta biyu ta biyu ta shiga cikin ta uku to wannan kaga mishkila ne shi ake kira alkitabatul lintikhabiyya ita ma magabata sun kyamaci wannan an gane to ya ce ba mu taɓa yin irin wannan rubutu ba illa na dimna wanda babu babu tafsili a cikinsa sai da mun kai da na sani wa ma lam nuqabil illa na dimna ba mu taɓa yin rubutu na kwafin ɗin wani littafi ba mun kaƙe yin muƙabala sai daga baya sai da muka yi nadama abinda ake nufi da muƙabala shine ka ɗauki wannan littafi na ta'alimul muta'allim ka samu nuskha asaliya nuskhatun asaliya ma'ana kwafi na asali wanda babu kurakure a cikin shi kai kuma sai ka ɗauko takardunka sai ka kwafe shi tun daga farko har ƙarshe yanzu in ka yi wannan kwafin ana son ka zo kana muƙabala ina fatar an gane ka buɗe fejin farko na asali sannan ka buɗe fejin farko naka da ka yi kwafin sai kana bibiya kana kana muƙabalar wannan da wannan shin ina na kai kuskure ina na ka yi daidai to sai ka bi rubutun tun daga farko har ƙarshe wannan shi ake kira muƙabala to shi yasa duk wanda ya rubutu bai muƙabala ba to za ka ga akwai kurakuri shi yasa ko jarabawa ka ƙare to ana son ka yi muƙabala ka dawo kana bibiyar amsar da ka rubuta ina ka yi kuskure watakila nan akwai ɗigo ba ka sa ba watakila nan kalma kaza ya kamata ka sa amma an samu kuskuren alƙalami ka rubuta kaza sai ka gyara watakila nan ka ƙetare kalma kaza sai ka gyara to shi ne ce ba mu taɓa yin rubutu ba mun kake yin muƙabala sai da mun yi sai da muka yi nadama an gane ko wayan bagi ya kamata an ya kuna taƙaƙi'ul kitabi yayyanka littafi ya kasance murabba'an mai ɗango guda hudu kamar yadda muka ba da misali ana so in ka zo rubutu to takardar da za ka rubutu a kanta ana son kai mata gwiwoyi har guda hudu gwiwa guda nan gwiwa guda nan gwiwa guda nan gwiwa guda nan wani shafi kira a tarbe sannan sai ka yi rubutu saman takardar an gane to wannan shi ma ya kamata ga mai rubutu fa innahu taqati'u abi hanifa domin an ce shine aikin al-imamu abu hanifa shike yayyanka littafin da zai rubutu a kansa a haka rahimahullahu Allah shi masa rahama kuma wa huwa aisaru ila raf'i shi fi sauki wajen dagawa ko wajen dauka duk sanda za a dauki littafin kaga za a ji me za a ji sauki eh sai ce wal wada'i da kuma ajewa kasa wal mutala'ati da kuma nazarin littafin in ana son a leka littafin to zai fi sauki wayan bagi ya kamata Allah ya kuna fil kitabi shay'un min al-humra kuma yana da kyau in za a yi rubutu to kar a samu wani abu wanda yake na tawada wanda take ja ma malamai sun karanta rubutu da jatta waydiya ko jan alƙalami makaruhi ne domin fa innaha sani'ul falasifa aiki ne na falasifa in gane masu gabatar da hankali akan nassi masu taqdimul aqali ala nassi duk abin da ya zo to su suna fara gabatar da hankali ne in hankali ya tabbatar da wannan abu to sai su goya mai baya amma ko nassi ya zo ya ce kaza kaza ne sai hankali ya saba mu wannan abin to ba za su karbe shi ba su ake kira falasifa to su ke irin wannan rubutu to saboda kar ai kwaikwayo da su to shi yasa malamai sai sun hakar hanta rubutu da jattawaidiya ko jan alƙalami la sani'u salaf bai cikin aikin magabata sahabbai ta tabi'ai tabi'u tabi'in taba'ul atba falasifa su suka kirkiro shi ba aikin magabata bane wa min mashayikhina yana daga cikin daga cikin manya-manyan malaman man kare hasti'imal al-murakkab al-ahmar akwai wanda ya kyamace yin amfani da alƙalami wanda yake ja duk alƙalamin da yake ja to ya ce maka ruhi ne a yi aiki da shi shine almarakabil ahmar wa min ta'zimin ilmi yana daga cikin girmama ilimi ko kuma almarakabil ahmar yana iya daukar rubutu ne a wasu lambobi jajayi wasu lambobi kuma bakaki shi ma wannan ana kiransa almarakabil ahmar an gane yawwa kamar ka zo wajen rubuta ainihin alkitab to sai ka zo alɗin nan da lamun sai ka rubuta da bakin biro kafin ɗin nan sai ka rubuta da bakin biro ta'un sai ka rubuta da jan biro madda alif al'alif sai ka rubuta shi da jan biro ba'un ta ƙarshe sai ka rubuta ta da jan biro wanda ana kiransa al-murakkabul ahmar to zai iya ɗaukar wannan shi ma dai makaruhi ne in za ka yi rubutu ka samu bakin alƙalami ko wani launi na daban wanda ba ja ba sai ka yi rubutu da shi Eh, kuma kar ka shigar da launin da duk yake ja ne wannan shi aka fi rasu saboda ka ji dalili aiki ne na alfalasifa kai kuma ba a son kai koyi da su to saboda haka kar a yi amfani da alƙalami wanda yake almurakkabul ahmar an fahimta ko ko kuma almurakkabul ahmar zai iya ɗauka alƙalami ne yana da launin ja sannan yana da wani launi wanda ba ja ba in ka zo rubuta harafi wani bangare na harafi ya fito ja wani bangare ya fito wani launi na daban to duk dai makaruhi ne wa min ta'zim ilmi yana daga cikin girmama ilimi ta'zim shuraka'i girmama abokan karatu shi ma wannan wajibi ne dalibai da kuke haduwa kuna karatu to wajibi ne ku girmama juna an gane fi talabil ilmi a cikin neman ilimi wa darsi da kuma karatu wa man yata'allamu minhu kuma ya girmama wanda yake karatu daga gare shi wattamalluqu wattamalluqu mazmumun fadanci mala yace mazmuma abin zargi ne illa fi talabil ilmi sai a cikin neman ilimi a fada wajen komai to abin zargi ne a cewa ne ya zan bahwadi ya zan makwaɗaici ya zo yana wani hwadanci don a bashi to wannan ba daidai ba ne amma a neman ilimi kuma abin nema ne ana son ɗalibin ilimi ya zama mai attamalluk shi ne fadanci fa innahu domin tabbas yan bagi ya kamata li talibin ilmi ga mai neman ilimi an yastami al ilma ya tsaya ya yi sauraren ilimi wal hikimata da hikima bitta azimi tare da girmama hikima ɗin nan da kuma mai faɗatta wal hurmati da kuma mutunta ita hikima ɗin ta yi ɗoka cewa aini wannan abin na san shi aini na san wannan abu tun ina yaro a duk sanda ka je wani na bayanin ilimi to ka tsaya ka saurare shi karkare na wannan abin ko da ko ka karanci wannan abin ka san shi ba don komai ba saboda girmama ilimi wannan yana daga cikin alamun girmama ilimi wa in sami an mas'alatal wahidata ko da ya ji mas'ala kwaya daya awil kalimatal wahidata ko kalma kwaya daya alfa marratin ya ji ta ya ji ta ya ji ta har sau dubu a wurin malamai daban-daban kwatsam ranar sai wani ya zo yana faɗin wannan matsala ɗin to kai ce a ni na ji taurin malamai sama ga duhu saboda haka ni na gama a'a ya tsaya ya sauraren ta kamar da ɗaya da duniya ma bai taɓa jin ta ba sai rana wanda abin da yanzu babu kenan shi yasa ba ka sanin ya ake karatu ba ka sanin darajar ilimi muddin ire-iren wa'annan littattafai ba ka karance su ba babu yadda za a yi kasan kima ilimi ka san ma ya ake karatu kila an ce mallam ya kunta azimuhu duk wanda girmama karatunsa bai zamo ba da alfi marra bayan ya ji karatun sau dubu sai ya ji shi wani yana ainihin maimaita shi to in girmama wadda ya yi ba ta kai ga ka ta'azimi fi awwali marra kamar irin girmama wadda ya yi lokacin da yake farkon ji ne ka san abin da baka taba ji ba duniya sai ka ji malami na bayani to kakan ba da hankali da girmamawa saboda ka san abu don baka taba sani ne ba to irin wannan girmamawa ita ake nema gare ka duk sanda ka ji an maimaita wannan abin ko da ka ji shi sau dubu idan har girmamawa da za ka yi mishi ba ta kai ga ta farko ba to shine mala ya ce falaisa bi ahalin bi ahalin lil ilmi wannan baya cikin ma ɗaliban ilimi ba ɗalibi ba ne ɗan duniya ne kawai eh bai kamata a sa cikin ɗalibai ba saboda me bai san kima ilimi bai san kima karatu ba shi yasa suke cewa ita hikima ta ilimi to kamar kayanka ne da suka bata sai ka gansu ga wani yana shela ai tsayawa za ka yi kai ne to ka an sha abinka ka yi bayani ka cewa na ai kayan nan nawa ne to haka za ka ɗauki matsala ta ilimi duk sanda ka je wani na bayani a kanta karka kalli cewa ni na santa na karantar da ita ko ba haka ba ko na haddace abin a'a ba wannan babi ake kallo ba nan ana magana girmamawa at-ta'zim wal hurma an gane yauwa girmama abin nan shine ake bukata to sakamakon girmama ta da kai kai kuma sai Allah ya girmama ka wayan bagi ya kamata li talibil ilmi ga mai neman ilimi Allah ya tara nau'a ilmin bi nafsi kada ya zaɓi nau'in ilimi a karan kansa kar ɗalibin ilimi ya ce shi nau'i kaza fanni kaza na ilimi yake sun ya karanta saboda haka akara makalla na zo ina son karatu amma ni kaza nake son in sani ina son in san na hau eh ina son in san tafsiri a wannan ba daidai ba ne wannan ba ɗalibi ba ne bai san ƙa'ida karatu ba shi sa ga ana ta samun matsaloli a ɗalibai yanzu saboda ba su tsaya sun karanci wannan littafin ba sun je suna ta shirme yasa suna ta karatu shekaru wa shekaru sai ga mutum kullum baya kawai yake ci an gane? to saboda maganar da ya faɗa a baya وما وصل من وصل إلا بالحرمة وما سقط من سقط إلا بترك الحرمة duk wanda ka ga ya kai ga abin da yake son ya cimma to ya girmama abin nan duk wanda ka ga ko ya faɗi ƙasa ya ƙasƙanta ya kasa isa ga abin da yake nema to ya bai girmama abin nan ba ya wulaƙanta abin shi yasa abin Allah ya hana mai shi to wannan shine matsala kawai bal yufawwidu amrahu ila al-ustaz talibi in yazo karatu to ya jingina lamurarsa ga malamin sa shi aka rama kalla a dora ni akan fannin da an haga ya dace da ni don ta yi kai abin da kake son ka karanta bai dace da ɗabi'a ka ba a wannan lokaci kowa da yanayin nau'in ɗabi'arsa ta yi na hau ka ambata sai za abin da ya fi dacewa da kai alfiƙihu sai za a nahau nahau din da ka ambata bai dace da kai ba to sai yake cewa fa innal ustaza domin shi malami kare hasala lahu tajaribu fi zalika haƙiƙa jarraba al'amurra ya riga ya tabbata gare shi ko ba haka ba ya jarraba fanni kaza ya jarraba fanni kaza ya san wahalar da a cikin fanni kaza ya san wahalar da ke cikin fanni kaza sannan ya san ɗabi'un mutane masu neman ilimi daban-daban mai ɗabi'a kaza kaza fanni kaza ya kamata ya karanta mai ɗabi'a kaza fanni kaza ya kamata ya karanta fakana a'rafa bima yanbaghi li kulli ahad saboda haka malami shi ya fi sanin abin da ya dace ga kowane daga cikin ɗalibai wa ma ya liku bi tabi'atihi da abin da ya dace da ɗabi'arsa wa kana shekul imamu babban malamin na al'imamu jagora al'ajallu mafi girma al'ustazu malami burhanuddin ya kulu yana cewa kana talabatul ilmi fi zamanil awwal ɗaliban ilimi a zamanin farko sun kasance yufawwiduna umurahum suna jingina lamurransu al'amuransu fi ta'allumi a cikin koyon karatu ila ustazihim zuwa ga malaminsu su ba sa zaɓa wa kansu ɗaliban farko kenan fakanu ya siluna ila makasiri sai yanzu suna isa ga manufofinsu na zama malamai da sauransu sai yanzu suna samun isa game da wannan wa muradihim da abin da suke nufi amma wal'ana a yanzu yaktaruna bi anfusihim daliban yanzu wannan yana magana wajen shekara 700 da sun kauce ha hmm yaktaruna bi anfusihim su suna zaben makansu su zaɓi littafi su zaɓi fanni haka suke so sannan su zaɓi yadda suke son kuma karatun ya kasance to fala ya hasulu maqasuduhum duk ɗaliban da adda wannan manufa manufar su ba za ta samu ba min al-ilmi ta ilimi wal fiqhi da fiqhu ba sa gane komai wa kana yuhka an ya kasance ana hakaitowa anna muhammad ibn isma'il al-bukhari al-imam al-bukhari kenan sunansa muhammad ibn isma'il al-bukhari rahimahullahu ta'ala Allah shi masa rahama kana bada abi kitabi salati lokacin da yazo karatu shi littafin sallah ya fara karatu ya ɗauko littafi mai alaƙa da sallah kitabu salah wanda zai walwale matsaloli na sallah da yadda ake da shi ya fara karatu a wurin malaminsa da ake kira ala muhammadin bin al-hassan muhammad ibn al-hassan faƙala lahu muhammad sai muhammad ibn al-hassan malaminsa ya ce da shi rahimahullah ta'ala izhab ya ce ka tafi wa ta'allama ilmin hadis ka je ka koyi ilimin hadisi don ya fi dacewa da ɗabi'arka ita batun fikihu ko waye lima ra'a saboda abinda malami ya ga anna zalika al-ilma al-yaqu bi tabi'at bi tabi'ihi ilimin hadisi ya fi dacewa da dabi'a dabi'a al-imam al-bukhari fa talaba ilma al-hadis sai al-imam al-bukhari al-imam al-bukhari ya nemi ilimin hadisi fa sara fihi muqaddaman ala jami'i a'immat al-hadis sai ran in ana magana ilimin hadisi ana gabatar da shi akan dukkanin limaman ilimin hadisi da an ce al'imam al-bukhari to magana ta kari saboda zaɓin malaminsa kaga da kila malamin bai ɗora shi akan wannan mazhaba ba da kila bai kai inda ya kai ba wayan bagi ya kamata da talibin ilmi ga mai neman ilimi Allah ya jilisa qariba min al-ustaz in ya zo karatu kada ya zauna dab da malaminsa kusa ga malaminsa inda sabke lokacin karatu bigairi darura in dai babu darura ta kuncin wurin zama ko kuma ya zama malamin sautin shi ba ya da karfi sosai kuma ba kayan sauti in ya zauna nesa ba zai ji ba to babu laifi dan ya kusanto lalura ce bal yanbaghi ya kamata an yakuna bainahu wa bainal ustaz qadrul qausi ya kamata tsakanin dalibi da malami akwai kimanin tsawon kibiya eh fa'innahu ko a ƙarabu domin ya haka shi ya fi kusanci ilar ta'azimi zuwa ga girmama shi malamin wayan bagi ya kamata litolibin ilmi game neman ilimi an ya tari za'anil akhlaƙin zanima ya nisanci miyagun ɗabi'u na zargi wanda shari'a ta yi zargi a kansu kamar ƙarya kamar ha'inci kamar cin haram da sauransu فإنها كلاب معنوية domin su karnuka ne na ma'ana waɗanda ba a iya gani saboda haka ƙarya kamar kare take amma ba ganinta ake yi ba saboda haka da kasan kare na ɓanna yana rushe maka lada in ka aje shi ba ta fuskar shari'ar da ta baka dama ka aje shi ba to haka ainihin miyagun ɗabi'u suke rushe maka lada ba tare da ka sani ba وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حقيقة النبي صلى الله عليه وسلم يتي لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب أو صورة duk gidan da aka aje kare ko hoto to mala'iku ba sa na rahama ba za su shiga gidan ba sai dai malamai suka ce karen da shari'a ta ba da izini a aje shi kamar kare na farauta farautar da shari'a ta amince da ita ko kare na gadi an fahimta ko ko kare da aka aje domin kiwon dabbobi to wannan babu komai shari'a ta yarda da wannan amma duk karen da ba wannan ba in ka aje shi to yana rusa ma lada ne sannan mala'ika rahama baya isa wurin wannan hadisi ne tabbatacce wa inna ma yata'allamu al-insanu bi wasitati al-malaki domin wa dalibi yana karatu ne tare da mala'ika duk sanda ka zo ka zauna za ka yi karatu to akwai mala'ika wurin to kaga bai kamata a ce akwai kare na ma'ana tare da kai ba in akwai ma'ana in akwai kare alma'anawi tare da kai shine wanda ba a gani to mala'ikar rama ba za ta kusance ka ba su za ka ɗalibi ko da yana karatu amma yana ƙarya yana zalunci yana cin amana yana zina yana shan giya to mala'ikar rama ba za ta kusance shi ba saboda akwai karnuka na ma'ana da a tare da shi shi kuma za Allah ya ce la ta da hulul mala'ikatu baitan fihi kalbun aw sura kalbun din nan alhissi ne ko alma'anawi karen nan wanda ake gani da ido ne shi ne wanda kowa ya san kare-kare ko ko kare ne na ma'ana wal akhlaqu zamimatu miyagun ɗabi'u ta'urafa ana sanin su fi kitabil akhlaqi idan ka je ka nemi littattafan da an ka rubuta masu bayani akan al-akhlaq al-akhlaq al-akhlaq to can za ka same su akwai rubuce-rubuce da aka yi da yawa tun daga zamanin da har yanzu malamai suna nan suna rubutu akan halaye na kwarai da miyagun halaye wa kitabuna haza wannan littafi namu na ta'limul muta'allimi la yahtamilu bayana bai iya daukar mai bayanin wayannan halaye saboda ba dan shi an ka rubuta littafin ba sai dai wal yahtariz khususan an takabburi dalibi ya nisanci khususan keɓanci an takabburi akan girman kai bai kamata dalibi ilimi ya zamo mai girman kai ba fama'a takabburi domin zama da girman kai la ya hasulu da ilmi ilmi ba ya samuwa bayyawa ɗalibi na da girman kai kuma ya samu ilimi ba zai yi ba kila shi yasa aka ce a wani waƙe al'ilmu harbun lil fatal muta'ali kasaili harbun lil makani la'ali al'ilmu shi ilimi harbun abokin faɗa ne lilfata ga saurayi almuta'ali mai jiji da kai duk ɗalibin da adda jiji da kai da girman kai to ilimi abokin faɗa sani ba sa shan inuwa guda to wanda abokin faɗa kaga ina magana eh ya ce ka sai kamar gebe harun abun faɗa ne abokin faɗa ne lil makani na ali gaba gire wanda yake tudu saboda haka gefe in ya kwaso hayaniya ta da tarkace ne to baya son ya ci karo da wuri wanda yake mai tudu don zai taka mai birki eh to haka shi ma girman kai yake da sauran miyagun ɗabi wakila an ce bijiddin la bijaddin kullu majdin fa hal jaddun bila jiddin bi mujdi fa kam abdin yaqumu maqama hurrin وكم حر يقوم مقام عبد to yace a kullu majidin ba mujidin bane kullu ma maj bi fathil mim wa iskanil jim kullu majdin ba dun bane kuma saboda haka akwai gyara ga baitin dukkanin girma da matsayi bijiddin to ana samun shi ne saboda ƙoƙari labijaddin ba ji ba ne shi kuma labijaddin ba ta hanyar kaka ba kakanawa ne kakanawa ne a ƙoƙarinka shi zai sa ka samu girma ko ba haka ba ba wai don kakanka na ɗaya ko na biyu ko na uku yana misali don kakanka na malami shi kenan kai malami ne to shi ne abin da yake sun ya gaya maka bijiddin la bijaddin kullu majidin saboda haka kullu majidin dukkanin girma da ɗaukaka to bijiddin yana samuwa ne saboda ƙoƙarin shi mai sun ya samu girma la bijaddin ba saboda wani kaka ko wani abin nan ba sai ce fahal shin fahal jaddun ko shin wai ko kaka bi mujidi yana iya kawo amfani da alkhairi bila jiddin ba tare da ƙoƙari ba ba zai yi ba eh mutum ne kakansa malami shi kuma ba malami ba bai ma kama hanyar zuwa makaranta tun saboda wannan kakan zama ne zaman kaka ne malami zai iya sama masa ilimi kuma shi ba tare da ƙoƙari daga wurinsa ba a gaya ba zai yi ba sai ce fakam abdin so tari ake samun bawa ai fakam min abdin akwai takadiri harfu jarri fakam min abdin da dama ake samun bawa ya kuma makama hurrin da zai tsaya matsayin wanda ya kiɗa saboda shi ya san ciwon kai ne ya yi ƙoƙari ma'ana za ka ga mutum ba kowa ba talat-talat amma saboda ya yi ƙoƙari ya yi ƙoƙari sai ya tsaya matsayin manyan mutane wa kam hurrin da dama ake samu wanda yake da kuma ya kuma makama abdu zai koma matsayin bawa saboda bai yi abin kwarai ba sai kaga dan dan malamai dan jikan malamai amma sai kaga ya zo ya koma dan iska eh ya koma dan tasha me kawo ne saboda babu kokari to Allah ya sawwaka sau da haka ta'alimin muta'allim yana da fa'ida kwarai da gaske da masu da'awa da masu karatu za su karanci wannan littafi da sauran littattafai don Allah ya taimake mu mun kammala wannan littafin to za mu sa littafi na biyu hilyatu talibil ilmi na ad-doktor Bakar Abu Zaid rahimahullah wanda shi ma kamar wannan mataki yake tafiya saboda yana da kyau abin da kake nema ka san shi kuma ka san ina ake bi a same shi سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته